يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amma ba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda cin kaddarawarsa da amincewarsa da ganin damar sai tsaye da rayuwar mu kuma ba mu dama muka halarta wannan masallaci mai albarka da SAM da ke karce Madina dai a birnin Niamey a jamhuriyar Nijar dan gabatar da darasi na kitabun tauhid littafin alama a shek muhammad bin abdullahab allah ya ji kanshi da rahama da sauran musulmai da sun karge mu gidan gaskiya kuma kuma yanta mu tato allah ka sa mu cika da imani yau muna lahadi ne wadda ta dace da 22 ga watan zulhajj hijriya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1400 da 47 wanda ya dace da takwas ne ga watan shida hijiriya a miladiya haihuwa annabi isa shekara 2026 kuma wannan shine darasi na goma sha nawa darasi na goma sha takwas kuma muna nan babe na ashirin da biyu babe na ashirin da biyu idan yan wasan gaurin a duba da kyau babe na ashirin da biyu ina fata an gaurin sabon babi na zamu tashi shahi na 22 sabon babi ya ce babu mina shirki lubusul halka walƙayyar wa nahwihima lirafil bala au dafihi ya ce na daga cikin shirka shine lubusul halka sanya wani abu wanda yake kewaye kamar munduwa ko wata sarƙa walkhair ko wani zare da ake sawa wa nahawin ma ko makamancinsu yana sanya dagumi ko sanya karho ko sanya abin gashi wanda ake dama layu wanda aka dama ba ina fata mun gane duka waɗannan dagumi da wani farho da wani layu da waye duka wannan ɗar masu suna daga cikin shirka saboda duk mai dar masu za ka iske idan wani abu bai same shi ba sai ta suka tsare shi idan ya mance su gida wani abu ya same sai ta ya mance su gida na kaga ya bar Allah ya rike lafiya ya rike dagumi ko ya rike karfo ko ya rike da sauransu ne mala ya ce ya sanya su domin mi lirafil bala don tunkuɗe bala'i ɗauke bala'i ɗau da fiye ko tunkuɗe shi yana ko wata sarƙa ta mutum zai sawa ya ce wata sarƙa ita ce za ta tunkuɗe mai bala'i ko ta ɗauke mai bala'i to wannan nisa ta ya zama shirka gare shi ko wani zobe ko wata munduwa duka wannan suna daga cikin abubuwan da shirka ina fatan mu gane game da aka ta zamanin annabi suleiman alaihi salatu wasalam aka ce wai da zobe ne ya mulki mutane da aljannu alhali mulki na Allah na Allah ke bada mulki qul allahumma malikal mulk tutil mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha wa biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir mulki ga hannun Allah Allah shi ke bada mulki ga wanda ya so amma sai aka ce ai annabi Sulaiman ai wani zobe ne gare shi da wannan zobe na yake mulkan mutane da aljannu to kaga wannan duka abuwa na haraka na shirkiya masu shirka suke amfani da wannan zabba ko wasu mun da ya ko sarkoki dan su ce wannan abun suke ba su wani sa'a ko wani muna gana kenan ko wa qaulullahi ta'ala da fadar Allah madauki sarki yace qul afara'aytum ma tad'una min dunillah ku bani labari ababen nan da kuke kira kuma bayan Allah in aradni Allahu bi dhurrin in Allah ya nihe ni da wata cuta wata cuta hal hunna kashifatu dhurri sai isa su yayi wannan cuta babu duk wanda Allah ya nihe shi da wata cuta babu wanda ya sai yayi wannan cuta ba Allah aw aradani bi rahmati ko Allah ya ruhi in nuhace ni da wata rahama hal hunna mumsikatu rahmati akwai wanda ya sai ya rike wannan rahamar ta isa ta izuwa gare ni babu duk wanda Allah ya nihe shi da wata rahama rahaman nan kuɗi ne Allah zai baka lahiya ta Allah zai baka mulki ne Allah zai baka farin jini ne Allah zai baka ɗaukaka ta Allah zai baka duk wata rahama da Allah zai kare ta babu wanda ya ya rike ta baka zo gare ta babu shi muna gana kira ko shi yasa malam ba shi ta mai laya ke yayi mai zamani ba kai takamaka laya ba da sihiri da kulumboto da dabo to kiyaye mai zamani domin shi mai zamani Allah nake daga shi ba ka iya da shi kai mai laya ina fata mu gani yace an imran bin al-husayn radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل في يده خلق حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة قال انزئها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند الأب أسبي وانا حديث أكبر وشدك إمران دون حسين yadda Allah tabbata a gare su ya ce masu Allah jira da aminci Allah tabbata gare shi ya ga wani mutum ga hannun shi akwai wani karho ko wani daguni mun sufir na wani na ƙarfi na ma na abin ƙarfi na baƙin ƙarfi faƙala sai maza Allah ta da shi ma haɗi mine ne ga abu da kasa ga hannunka ƙala sai ce min alwahina ai na sa wannan abin ne saboda ya zama mini garkuwa daga musiba ko daga bala'i ko daga wani faƙara sai manzan Allah ce in zi'aha cirita ma'ana cire shi ke jiwa da shi fa inna halata ji duka illa wahala ba ta ƙara maka komi sai dai raunin dogaran ka ga Allah domin yanzu in ka yanzu wannan abin da ke gare ka ga hannunka yanzu dogaran ka ya koma gare shi ba ga Allah kana gane kina ku tun da shi yace ya tashi da zai zama garkuwa ga wasu abubuwa musu musulmi da bala'i da sauransu kina yanzu gare ta dogara da zai mance ta gida wani abin sami sai ce kai ɗaya ya mance ta gida na muna gane kina in kuma wani abin sami shi tana gare sai ce ainihin tana gare na wani abin sami shi ba alhali allah shi ke baka kariya allah shi ke jarraba mutum kuma shi ke ɗaukake mutum jarraba ba wanda yasa ɗaukake maka zina allah ɗan gaba maka muna gane kina ko fa innaka sai manzo Allah ya ce lalle ka sani kai law mitta wa hiya alayka da ka mutu wanga sarka ko wanga zobe yana ga hannunka kuma ka dogara gare shi zai kare ka yace ma aflahta abada da har abada ba za ka rabu ba to da an ce mutum ba zai rabu ba ku yana ya asara dan wuta ne dan mai rabo duk wanda ke da rabo a lahira kuma duk wanda bai da rabo za a ce wanda a ce bai da rabo to wannan mutum kafiri ne shi ne ake ta bai da rabu kafi amma in dai mutum ne mai imani to yana da rabu ko da ayyukan da ya akwai ayyuka na sabo wanda Allah bai yahe mai ba za a azabtar da shi da su daga basani da za a sashi aljanna idan ka gare yara ba muna gane kirku wannan hadisi imamu ahmad ya roto shi da dangana da babu da gare shi wala wa al-uqbat bin amir hayan da an karbo daga imran bin husayn daga ukuba da amir yarda Allah ta kwata gare shi marfu al hadisin marfu'i ne ya ce marfu'i hadisin da aka jingira ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani an wani an wani an wani an kai ga manzo Allah aka kafa manzo Allah ce man ta'allaqa tamimatan duk wanda ya rata wata laya fata fala atamma Allah la kada Allah ya cika rufa tunda duk wanda ya rata laya kenan abin da doka laya ne za ta kare mai wata musiba illa ta kare mai wata bala'i to duk wanda ya rata laya kenan ya rata imanin shi ga laya ya saki Allah shi ko duk wanda ya saki Allah ya kama kawar wala don duk abin da ka kawo an ba Allah ba banza ne bai ya kare ka sai manzo Allah ta to duk wanda ya rata wata laya fala atamma Allah wala kada Allah ya cika mai bukatarsa kada Allah ya cika mai burinsa wa man ta'allaqa wada'atan duk wanda ya rataye wani zare fala wada Allahu la kada Allah ya biya mai bukatarsa saboda akwai masu yin wani zare ta haka sai ga ayi zare ana kulluwa a tai gaba a kulle ayi gaba a kulle ana turi ana kulle sai a daura ga damtse ko a daura ga kugu ko a daura ga wuya ko a daura da wani wannan garan an yi wasu surkulli an haɗu wasu abubuwa na sabon Allah da sunan su aljannu cikin shi wanda ana neman wannan su ne za su kare mutum daga wannan abubuwa to duk wanda ya kana manzo Allah cika Allah ya bai bukata domin me domin ya yi shirka da Allah subhanahu wataala ina fata mun gane wanda kun ga da lokacin yanzu da yake musulunci ya yi fadi an yi sauki da akwai sosai amma yanzu kun ka lura sun yi sauki babu sosai tun da yanzu kun ka lura eh da za ka ga ɗan yaro an kashe shi tun yana roƙa a ga uku cike da layu cike da wannan zaruruwan da na arata ga wuya duka kana ganin sassa amma yanzu ka ga eh eh wasu kuma daga hannu a daura amma yanzu kamin ka ga wannan ba a ta babu amma da ya yi sauki ya yi sauki sosai yanzu nan cikin birni ka in an suka kawo yaro da adda laya ko abin ga an ba ka aiki yalla sai dai ƙauyuka can da asan ƙauyuka can da mafiya ilimi bai saurin kai can yawa sai ga hillanin nan su su ana samun kayan ina fata mun gane wa fi riwayatin akwai a cikin wata riwaya ko man ta'allaka tamimatan faqad ashraka duk wanda ya rata ya laya yayi shirka sanan an samu kafa saka aka samu kai ruwa rana aka samu ja'ija wajen cewa tunda na an kawo shi na kira an ce man allaka tamimatan duk wanda ya rata ya kowace laya to sai aka ce to ai kuma laya ta alƙur'ani domin alkur'an ai magana Allah ce eh tunda akwai masu rubutu ƙari shi kaɗai zallar su ƙara haka to ita laya ta alkur'ani ba sai masu waɗanda suka ce tun da shi ƙur'ani na babu lai suka ce ƙur'ani ne magana Allah ta babu lai inan mutum in mutum bi ta ɓangaren su yana iya rubuta ƙur'ani zalla babu magana kowa ƙur'ani zalla yana iya rubuta shi shirya ɗaya waɗanda suka ce shi ƙwar'ani magana Allah ce yana shi rata shi wa shirka waɗanda suka ce bisa ga cewa kuma manzo Allah ya tashi na kira bai hidda ko ta ƙwar'ani su ce ko ala ƙwar'ani in ka tsar masu kashi Allah Allah bai aiko wanda a ilaya ɗaura Allah aiko alƙwanda a karanta ya aiki shi ta yau za ka ɗaura shi ilaya shi ba a samu manzo Allah ya ba ba a samu sahabbai sun yi ba ba a samu tabi'ai sun yi ba ba a samu tabi'i tabi'i ne sun yi ba ba a samu atba'u tabi'i ne sun yi ba sannan ba a samu khulafa'ur rashidun sun yi ba babu wani mutumin kirki wanda ya taɓa yin layar alƙur'ani ya daura tun daga manzo Allah har sahabbai har tabi'ai har su imam malik su imam ahmad su waye waye ba a samu suka ce da haka maganar ma ka daura laya ko ta alƙur'ani bai taso ko ta ka daura kashi ƙur'ani an aiko shi ne da mutane su karanta su yanki da shi ko? eh yanzu ma gama karanta aya eh ya ce wa an atalwar ƙur'ani ku karanta ƙur'ani kenan in isar da shi zuwa ga mutane su karanta su yanki da shi ko ba haka ba kenan ƙur'ani karanta shi aka yi aiki da shi ba rubuta ta yi laya ba ka samu cikin hadisan manzo Allah ko cikin Qur'ani inda aka ce a rubuta Qur'ani ila ba kina in kai ba ka rubuta kuma mun ba ka da hujja kun ba ka da magabaci wanda mutumin kwarai da kai koyi da shi ba ka da kenan abin da kawai bane Qur'ani ne kaka rubuta kai la ka karanta Qur'ani kai aiki da shi wannan shine zai sa ka tsira sannan ka la ba ka aiki da shi aikin banza ka rubuta shi kai la ka dora ka aiki da shi aikin banza sannan ma musamman ma cikin kashi 100 kashi 99 masu rubuta alƙul'anin shirka na suke kashi 99.9 duka shirka ta suke rubuta alƙul'anin wanda malaman tubara rubuta alƙul'anin ka taɓa gani wani halin suna wanda yake rubuta alƙul'anin a yi la'ara ka taɓa gani ba ka taɓa gani ba ka taɓa shi ba tunda gashi mun kawo tarihi ba a samu tun daga manzon Allah Hassan ba a sahaban shi hatta bai hatta bai tabi gina ba a samu wanda ya tabi eh a dauko sunan mutum eh shi na a dauko wata a yi kuduli na a rubuta sunan wani kaga ne shi yasa muka ce ta ce tasirin da tsarar kai ko tsara duk masu yin shirka na rubuta shi na haka bari ya haka ya ka addu'o'i manzo Allah ta kada mu addu'o'i duk abin da kace da bukata akwai addu'a da manzo Allah ya aje wurin da aka rasa ta ga maka bukata ko ba haka wali abi wali ibn abi hatim an khuzaifata annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma min al-humma faqatahu wa tala qawluhu وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون an karbo daga ibnu abi hatim ya dala ta kwata gare shi daga kuzaifa annahu ra'a rajulun fi yadihi khaytun shi ya gani ga wani mutum wato a cikin hannun shi ya daura wasu daguma wasu zare wasu karbo min alhuma ko yace saboda shi ne magani na masassara ko alhumma shi ne masassara tsayin jiki ya daura wasu daguma su ne maganin masassara faƙaƙahu sai kama wannan farhunan ya kakkace su wata laƙaru sai karanta mai wa ga ayar wa ma yi umar aksarun bai lahi ya ce mahiyawan mutane ba su yi imani da Allah illa wa hukumar shirkun face suna haɗa Allah da mutane saboda ya yi shirka ya ɗaura wani abu ya ce wani abu ya zama shi maka ya zama ya kaga ina ba ta mun gane wannan kuma sahabi ne yi wa ga aiki huzaifa muna gane aiki na ko wannan ta zo a suratu yusuf fihi masail ina ga lokacin ya ko hadda minti sha shida ma lokaci ana zamu lafiya dama da minti goma na mutu ada minti goma nan da hadda sha shida kana ta kana sa ta sun sun tashi masail din wannan babi insha Allah abin da muka faɗa daidai daga Allah ne kuskure karamci ilimi na da zai dan ina fatan Allah shi ya yi mana shi kuma shi bayyana mana shi wurin sai don mun yan uwa bayani abin da kuma muka dace da daidai Allah shi amfana da mu shi in akwai mai tambaya ko cikin babin ko cikin darasin ko a wata tambaya ta daban da ya rufe babu laifi mu sani sai mu fara amsa na eh wannan abu da aka mu jagare shi ma ba da aka daga an ɗaɗɗaura musu wannan abin na shi tsare tsare duk duk wannan duka bai halatta duka duka harka ta ce duka harka ta ce wannan bai halatta ne maganin dawa a tafi a jiƙa mai kauri ko wani abu a bashi ya sha